أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله يومنا الجمعة 22 ga watan safar hijira ta 1442 wanda ya daidai da tara ga watan goma miladiya 2020 muna ƙara gode ma Allah da ya kawo mu wannan malakar ta tamu inda za mu ci gaba da karatun littafin a shifa bi tarihi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam da muka saba gudanarwa a zawiya mu zawiya shehu mu shehu malam marwan radiyallahu anhu wa rahimahu wa rahmatun wasi'a yau za mu yi zama na 49 kenan inda za mu tashi cikin fasali na goma da muka kwana ƙarƙashin babi na uku cikin juz'i na harko a wannan littafi fasalin nan na goma wanda yake bayani cikin fi tafdilihi sallallahu alaihi wasallam bi shafa'ati wal maqamil mahmud to mun koro inda muka tsaya wajen inda yake cewa wa min riwayati qatada radiyallahu anhu ya ce yana cikin riwaya ta katada katada tabi'i ne wanda yake shahararri almajirin anas ibn malik wannan riwaya ma wato daga wanda ya rawaito ne daga anas dan malik anhu daga annabi tsaya da mutu Allah sabata gare shi kala ya ce fala adri fi salisati aw rabi'ati bin sani ba a karo na na uku ne koko na hudu ban manta ba yana faɗi irin yadda yake zuwa da aka zuwa na neman wannan aje wajen wannan ba annabi aje wajen wannan annabi ana neman wanda zai zai ceto a wurin ubangiji duka aka rasa sai ma'aiki annabi Muhammad ya da mutu Allah sabata gare shi to shine da yaje yana ta jera yana ta jera ya banni ga ubangiji a yi sujada aka ce daga kan shi ya roƙa za a bashi da abin da ya tambaya to ana cikin wannan an yi na farko ya sake komawa na biyu ya sake komawa na uku to shine ke cewa bai sani ba cikin komawa ta uku ce ko ta hudu faqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai in ce ya rabbi ma baqiya fin nari illa man habasahu alquran ya ubangiji na ba wanda ya saura a cikin wuta sai wanda alqur'ani ya tsare shi ana nihin ai man wajaba alayhi alkhulud wanda ana nihin da abinda abinda ana nihin da wanda alqur'ani ya tsare shi ya tsare shi ana nihin wanda dawwama a cikin wuta ta waje ba kan shi kamar yadda qur'ani ya bayanan wa'ansu wanda su sai a ce da kajan hadisi sai a ce khalidina fiha to irin wa'annan su ne kawai suka saura duk wanda za a iya ceto an ceta shi yasa wa'ansu bayan Allah da yawa za ka ji sun yanda suke tsoron Allah tabaraka ta'ala yana suke tsoron irin wannan yini na tashin kiyama wai ba a san ba shi in ba mutum ya cika da imani ba duk cetan nan ba ya shahi shi ba duk cetan nan duk abin da zai mutum zai yi shi al'ibratu bil khawatim suke cewa duk abin da ake lura da shi shine karshe da mai mutum ya cika to rishin gararin da tada hankalin abin da ke tada hankalin wanda suka san Allah da yaya za su cika to kai da baka san yadda zaka cikawa ba ina kai ina samun kwanciyar hankali da nutsuwa shi ne ake ba labarin alhassan basari da aka ya rawaito aka hadisin da yake nuna yake faɗa ƙarshen wanda za a ce ta zai hita daga cikin wuta bayan ya yi shekara dubu bakwai a cikin wutai shi na ƙarshe wanda za a wata sunan shenad yake cewa ya lati ni kuntu henadin ina ma a ce ni ne henad kin nan saboda shi henad almost an san da zai cika da imani ya cika da imani ya ki can kashi akwai dan bulbushin imani da shi yake to mutum in ya rasa imanin shi ko lokacin cika nan lokacin da shaidan yake zuwa na ta kokarin yanda za a yi sai mutum ya bar musulunci ma lokacin nan mutum yana so ma ya cika da wani da wani addini dan ba da wani musulunci ba shi gurin shi ya cika to shi sa suke jin tsoro sosai ka ji wani ma ya ce duk yanda mutum ya kai a kusanci ga ubangiji cikin manyan manyan sabai ma sai ka je mu sahabi na cewa ina ma a ce ni wani ice ne kawai a gehen gari wanda basashe suke ci to su ne wannan ƙarshe wanda su an ida ceton an ceci kowa da kowa sai wa'anda kan qur'ani ya dawwamar da ya tabbatar da su za su waje ba za su dawwama a cikin mutane wa an abi bakarin wa uqbata bin amir wa abi sa'id wa huzaifata radiyallahu anhu misluhu kuma an karbo daga sayyidina abubakar da uqbatu bin amir da abi sayyidina khudri da huzaifata bin al-yamani ko ibn al-yaman su duka an rawaito kwatankwace irin wannan hadisin daga gare su kara yace fayatuna muhammadan sai su zo annabi Muhammadu ya da mutu Allah tabbata gare shi fa yi uzanu lahu sai a yi izini a gare shi in ta in ta zama sabbiya sai a ce fa yi uzana lahu sai a yi sai a yi izini na ce a gare shi musan nuskha ko mi aka rubuta fa yi uzana aka sanya koko izanu wannan nuskha ta mu tana yawan kawo wani bi kura kura fa yi uzana ko yi zanu zanu sanya to sai a yi izini a gare shi wa ta'til amanatu والرحم فتقومان جنبتي الصراط sai a yi izini a gare shi na ya yi ceton wanda zai ceta bayan wannan wata atil amanatu war rahimu fatakuma ni jan bata sirat sai amana da zumunta su zo su tsaya gefen gefen siradi gefen hagu da na dama za a mayar da su wani jiki wanda su rika shaida wannan maciyi amana ne wannan kasan ku mutum irin na ya shiga uku ita amana za ta ce wannan maciyi amana ne ita zumunta ce wannan mai yanke zumunta ne to shi ko kowanne ne aka mai mummunan shaida hau bai sha siradin nan an kawa shi kamar yadda ya zo hawa yana da hawa da daidaito da kuma gangara shi an ida kamar yadda za mu karanta cikin hadisin mai zuwa an an ida duk isafa an ida komai an ida ce sanin za a yi to sai a kawo siradi yanzu daga siradin nan ne wanda ya ƙetare yana idawa kofa a aljanna kawai sai aljanna zai ƙetare yana da hawa hawan shi kamar da ya zo a cikin hadisi ko asar shekara kamar kimanin shekara ta iya shekara dubu ce miƙewa aka je mun yi an hau aka miƙe kuma shi ma zai taya miƙe tsawon shekara dubu sannan gangara ita ma tsawon shekara dubu kuma ga yadda aka sai suka sifanta shi yadda yake siriri kamar gashi suka ce ko kamar kahin takobi kashi kamar na takobi wani min kuma lawari duha kuma ba wanda kowa ma sai ya bi ta wurin amma Allah ya ce su munajil ladina taqaw wa najru zalimin fiha jusiyan ko jusiya sai dai wanda suke zalimai to su ne za su gurhana a ciki Allah ke shi mu ya ce to wannan su amanan nan to su ma malama su yin bayani fuskan amanan watakila suka ce wani suka ce kawai amana ce ma baki ɗaya wanda aka ce walakad aramna amanata alal aljibali ko walakad aramna amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وهملها الإنسان innahu kana zaluman jahula wannan amana baki ɗayan ma amana ce to kuma dai dole wata amana ta duk kowace amana ma dai akwai amana ta wadda take tsakanin bawa da ubangiji shi Allah ya bashi amana wa an abu ababe ya kiyaye mishi su sannan akwai amana tsakanin halittu shi ma kowanne ya yi kokari ya kiyaye da amana da Allah ya sanya ga hannun shi dan shi zumunta ita ma wani suka ce ai zumunta ce amma ita ma baki ɗayan zumunta ma to wanda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wattaqul wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna al arham kin wanda zumunta ta duk baki ɗayan dan adam yana da alaka yana da zumunci da dan adam kenan wannan zumuncin ya kamata mutum ya kiyaye kyautata mu baki ɗayan ɗan halittun Allah baki ɗayan ɗan adam to wannan suka ce to irin wannan shi mutum shi ma ya takaita ga wannan shi ma wannan abu yana iya samun shi wa zakara shi riwayati abi malik haka nan ya ambata a cikin riwaya ta abi malik an huzaifata daga huzaifata bin yaman radiyallahu anhu fa ya'atuna yake cewa fa ya'atuna muhammadan sai mutane su zo annabi muhammad ya da mutu Allah tabbata a gare shi fa yashfa'u sai ya ceto fa yudrabu sirat sai a buga siradi ma'ana sai a sanya sai a aje siradi in ya an ida ceton da za a yi to nan sai a aji su haɗa sirari na lokacin kowa ba ta kan shi fa yamruna awwaluhum karbarqi sai mutane su shuɗe bisa kan siradin nan na farkon su farkon da za su wucewa kalbarqi tamakar walƙiya ne za su wannan duka masafar da muka wadi ta dubunnan nan dubunnan shekarun nan tsawon nan nashi na dubunnan shekaru wani kawai kamar walƙiya zai wuce sun makarrihi wa tsairi sannan masu bima na farko su kasance tamkar iska ne ko ko tsuntsu tankar wani su wani kamar inda iska ke hucewa wani kamar inda tsuntsu ke hucewa wa shaddin rijali wani kuma yanda ka san gudu na mazaje yanda namiji mai ƙarfi zai zabga da gudu kamar haka za su ce to shi ma dai ai an dai an dai sha wahala wa nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ala sirati yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabin kuma ku annabin ku a lokacin nan yana akan sirati yana cewa Allahumma sallim Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ka kubutar yana akan sirati yana saman siratin shi ba tashi yake ba ta bayan Allah yake baki ɗaya na cewa Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar ka kubutar yana ta'adda hatta yajtazan nasu har sai mutane sun ketara wa zakara akhirahum jawazan sai ya ambaci na ƙarshen su da zai wucewa wucewa ba ketarawa ba wani masu kace inda inda an ce jiwazan da ƙarshen wanda zai ketarawa ne to shi ko aka jawazan karshen wanda zai wucewa ko zai zai taho kenan to nan saboda na karshe na gaba gaba su ne suke ketarewa na baya baya fa ba duk za su bar labari ba za su kai labari ba al'an hadis a ha karshen hadisin wa fi riwayati abi huraira cikin riwaya abi huraira radiyallahu anhu ya zara tabbata gare shi fa akuna awwala man yujizu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai in kasance farko wanda zai ketarewa wa ibn abbas radiyallahu anhu daga Abdullah dan Abbas kuma yarda da tabbata a gare shi anhu sallallahu alaihi wasallam daga Annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yudau lil anbiya'i manadiru za a ajiye wa annabawa manadir mimbarori yajlisuna alaiha za su zamna da za su zamna kowanne kowanne zamna bisa mimbarin aka aka ajiye mai wa yabqa manbari la ajlisu alaihi sai mimbari na yayi saura yace ba na zauna akan shi ba qa'iman baina yaday rabbi muntasiba kamar an tambayi ma aki sallallahu alaihi wasallam to mun ba ku zauna sama mimbarin ba ya za ku yace zan yi tsaye ina mai kafuwa gaban ubangiji na qa'iman ina ina ina mai ina mai tsayuwa baina yaday rabbi gaba ga ubangiji na muntasiban ina mai kahuwa kahuwa ta mai neman bukata yanda mutum misali mutum ya zo yana neman bukata wajen wani zai kahu irin wannan kafuwa ce Qur'ani ke cewa fa iza faragta fansab in ka ida ko ce ibada ma in ka ida ana so da mutun ka gabatar da wani abu tukwana kamun ka roka to in ka ida ibadan nan fansib ka kahu kana mai neman ababan nema a wurin ubangiji yace sai in kafu ina sai in tsaya gaba ubangiji na ina mai kafuwa fa yaqulu Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ma turidu ni kake so an asana bi ummatika me kake so in aikata da al'umma da al'ummaka fa qulu sai in ce ya rabbi ya ubangiji na ajili hisaba muka ka gaggauta hisabin su fa yud'a bihim sai a kiraye su fa yuhasabuna sai a yi musu hisabi fa minhum man yadkhulu jannati bi rahmati cikin su akwai wanda zai shiga aljanna da rahama Allah ana nihin da rahama Allah wanda Allah cikin su akwai wanda Allah zai datar da shi da bin shi duk wanda Allah ya datar da shi da bi Allah to shine zai shiga aljanna wannan datar da Allah datar wannan da Allah ya sa kai ko yayi ka kai kullun mai biya ga ubangiji Allah ne ya datar da kai ne shi rahama Allah wa minhum man yadkhulu jannata bi shafa'ati cikin su akwai wanda zai shiga aljanna da ceto na wanda su ko Allah bai sa sun dace a cikin biyan ubangiji ba to su wannan su ne daman ya ce shafa'ati li ahli al-kaba'ir ko min ummati shafa'a da mace san masu manyan lahi masu ne da ma ake ceto wannan sun aikata wancan sun aikata wancan ba su tsaya waje guda ba to su kuma su ma daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna da ceto wala azalu ashfau annabi sallallahu alaihi wasallam ce bana gushe ba ina ceto hatta uba shikakan har sai an bani littattafai ko takardu tajami ne na sak kitab ko wani suka ce kitab littafi ana nin kawai abinda aka rubuta maktub littattafai bi rijalin qad umira bihim ila nar wannan littafan da suke cike da sunayen wasu majazaje wasu mutane wanda aka umarce su da su je huta annabi sai zama ce sai ace sai an bani baki daya na wannan hatta inna khazinan nari shi kuma aka ba annabi sun aka bashi wannan ya ga sunayen wannan shi ba ya bar mutum daya daga cikin al'umma shi ba ya sai ita hutan nan to shi saboda haka yace hatta inna khazinan nari nari la yaqul har sai mai gadin huta ya kai yana cewa ya Muhammad ya kai Muhammadu ma tarakta li gadabi rabbika fi ummatika min niqmatin baka bar wa hushin ubangijinka ba a cikin al'ummarka daidai da wata ukuba hushin nan na ubangijinka ya baka bari ba ya huce ga al'ummarka daidai da ni ya ga kenan kamar annabi ya kwashe baki da al'ummar shi hushin nan kawai bai shahara al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kama kake so ne ومن طريق زياد النميري daga an karbo daga hanya kuma ta ziyad numairi ana anas ya karbo daga sayyidina anas radiyallahu ta'ala ta gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah tsaya da manzo Allah ta'ala gare shi yace ana awwalu man tanfaliqu al-ardu an jumjumatihi ni ne farkon wanda kasa za ta tsage daga kohoman kanshi wala fakhara ba ta da alfari ba wa ana sayyidun nasi yawmal qiyamati kuma ni ne shugaban mutane ran tashin kiyama wala fakhara ba da alfahari ba wa ma'i liwa'ul hamdi yawmal qiyamati liwa'ul hamdi shine tuta ta godiya wannan liwa'ul hamdin ma'i yace tana tare da ni yawmal qiyamati ran tashin kiyama ran tashin alkiyama wa ana awwalu man tuftahu lahu aljanna ni ne farko wanda za a bude mishi aljanna wala fakhara ba da alfahari ba fa ati sai in zo fa akhudhu bi halqatil jannati in yi riko da kohon aljanna fa aqulu in ce man haza fa yuqalu kai sai a ce man haza wane ne wannan fa aqulu muhammadu sai in ce muhammadu ne fa yuftahu li sai a bude kohon nan gare ni fa yastaqbilu lil jabbaru ta'ala Allah tabaraka ta'ala mai suna al-jabbar al-jabbar mai dora kariya mai tilastawa mai cikan girma sai ya ce mini fa yastakbiru ni sai ya karbe ni fa akhiru sajidan sai in hadi ina mai sujada wa zakara nahwa ma taqaddama sai cikin wannan wannan wannan hanya da aka ce min tariqi ziyadin numari yace wa zakara nahwa ma taqaddama sai ya ambaci kutan kutan abin da ya huce wa min riwayati unais daga cikin riwaya unais kuma radiyallahu anhu radala ta bata gare shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah ya da mun Allah tabbata gare shi yana cewa يقول هنا سوى لا أشفع أن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر للي zan ceci a ranar tashin kiyama zan ceci mafi yawa daga abin da ke kan ƙasa na daga dutse da ici kadiba yawan duwatsu da ke kan ƙasa yawan itacen da ke kan ƙasa wa'anda zan ceta a ranar tashin kiyama sai sun yi wa'annan duka yawa فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمودة من أول الشفاعات إلى آخرها ما القاضي إياد كتيات كن لتهنا وانا روت لتهنا كتوا تو فقد اجتمع من من اختلاف الألفاظ يا هرو ينا تروا دقا ألفاظ لفظة وانا سكة السابعة دقا واتشا رواية وانا رواية هذه الآثار wato alfazi hajjin asar lafaza na wannan haddasan da aka kawo in ka tattara su yana baka cewa anna shafa'atahu sallallahu alaihi wasallam cewa ce ta annabi sai da aminta Allah tabbata gare shi wa maqamahu mahmud da kuma maqamin nashi da ake cewa maqamul mahmud wanda ake cewa maqamul mahmud kin nan yana tabbata ne min awwali shafa'ati ila akhiriha tun daga harkon ceto ne har zuwa karshe tun daga harko har zuwa karshe min hini ya jitami nasu lil hashar tun daga lokacin da mutane suke tattaruwa a mataran mutane shine alhashar wa tadiqu bihim alhanajir kuma makogorin nan su su tadiqu su su matsa tsaye su ma'ana su yi kunci ana nin tadiqul hanajir mutane su shiga cikin matsatsi da kunci shi hanajir jimi na hanjara shine inda ke kullutun nan a makoshin mutum akwai inda ke kullutun nan shine hanjar to wai aka abin da koyi ya matse ma wannan kullutun abin yayi matsatsar ta matsa shine qur'ani ke cewa hatta idza balagatil aw balagatil qulubul hanajir wa tazunnu billahi zununa to wa tadhiqi wa tadhiqu bihim al hanajir min shine ke tun daga min hini yajtami'u nasu lil hashri wa tadhiqu bihim al hanajir wa yablughu minhum al araka kuma zuwa ta kai a gare su wa shamsu da rana wal huqufu mablaghahu da kuma rana da tsayuwa ma'isa tasu ma'ana zuha za ta kai ma'isa mai ma'isa kamar yadda ya zo a cikin wasu asar kowa daidai lahin shi wani zuha za ta tsaya mai idanun sau wani daidai kwabri wani gwiwa wani ta kai tsatsan shi wani sai ta kai yana iyo a cikin zuwa saboda tsananin zahi da rana ita ma za ta zo kusa da kawunan mutane tsayuwa ita kanta za ta kai har inda kafare ma suke cewa ina ma kawai su da ma an kwashe su an kai su hutan nan ya hiye mutu wannan tsayo to shine ake cewa mablagha hukin nan kowanne daga cikin waɗannan zuhan da rana da tsayuwan zai kai makaiwa tashi makwara wa zalika qabla hisabi wannan kuma gabanin yin hisabin ne fa yashfa'u hina izin li irahatin nasi min al mawqif a lokacin nan hina izin a lokacin nan fa yashfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ceto li irahatin nasi dan hutar da mutane min al mawqifi daga matsayar wannan summa yudau sirat sannan a ajiye siradi wa yuhasabu nasu sannan a yi wa mutane hisabi kama ja a fil hadisi kamar da yazo daga cikin hadisi ana abi hurairata daga abi huraira wa huzaifata da huzaifa radiyallahu anhu ma yarda da tabbata gare su wa hadal hadisu wannan hadisi kuma atqanu shine mafi aka ce itqan shine kwarewa to amma kana ana ne mafi inganci akwai ruwa da ta zo kuma aikan shine mafi tabbata fa yashfa'u fi ta'jili man la hisaba alaihi sai yace to a cikin gaggauta wanda babu hisabi a gare shi wai ko da baka da hisabi ko ba ma mutum babu hisabin komai a ga mutum akwai wanda shiga aljanna bidun hisabi ko bi ghairi hisabi ba tare hisabi ba ko to lokacin ba magana an tsaye da mutane waje guda ne kai ma da baka da lahin sai lahin ya kusa ya shahika to annabi zai ceto a cikin wa'annan su wanda ba su da hisabin nan su samu fi ta'jili man la hisaba alaihi min ummati ila aljanna a cikin gaggauta wanda ba su da hisabi su samu su wuce zuwa aljanna daga cikin al'umma shi kama ta kaddama shi hadisi kamar yadda gabata cikin hadisi summa yashfa'u sannan ya ceto fi man wajaba alaihi azabu cikin wanda ajaba azaba ta wajaba akan shi da kawai shi dole sai an mai azaba sai annabi cece shi wa kuma da wanda wada khalan nar minhum da kuma wanda ya shiga wuta daga cikin cikin su su dai wanda suke al'umman nashi sallallahu alaihi wasallam hasba ma tattadi al-ahadisu sahiha kamar yanda dai hadisai ingantattu suke nunawa summa fi man qala la ilaha illallah sannan cikin wanda duk ya faɗi la ilaha illallah walaysa hadha li siwahu sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bai zama ba ga wanin sa ya da aminci Allah sabata gare shi shi kadai ke da wannan dama ya wannan ceta wa fil hadisi muntashir asahi a cikin hadisi kuma wanda ya daidaita wanda mana ya watsu hadisin nan asahi wanda ke ingantacce li kulli nabiyyin da'awatun yad'u biha hadisi yake cewa kowane annabi yana da wata addu'a wadda zai yi ta yad'u biha da zai yi ta waqtaba'tu da'awati ni ko sai na boye addu'a ta shafa'atan ta kasance ceto ne li ummati ga al'ummata yawmal qiyamati ran tashin kiyama qala ahlul ilmi ma'abuta ilimi suka ce ma'anahu abin da ke nihi da'awatun ulima ulima annaha tustajabu lahum addu'a ce wanda aka sanar da sanar da su kenan cewa za tustajabu lahum za a karbe ta gare su wa yablughu fiha marghubuhum kuma za su za su samu abin kwadayin su a cikin ta abin da suke nema za a bar su kowane annabi an mai akwai wata addu'a da ya san kawai tabbace an ba mai alƙawari za ka in ka in ko wannan addaban adda karɓaɓɓiya ce za a baka duk abin da kake so lakin sai dai lakin halahum inda du'a'i biha bainar raja'i lakin hala halahum inda du'a'i biha bainar raja'i wal khawf sai dai a shi na kesari wa illa marhum ko wa illa fa kam li kulli nabiyyin minhum yawa yana sharhin cewa tun da annabi sallallahu alaihi kowane annabi yana da wata addu'a yana da wata addu'a wadda take za a karba mai yace yana ana nihin wai wadda wata addu'a ce wadda su kowanne ne an sanar da shi za a karɓan wannan addu'a za a bashi abin da ke so a cikinta yace in ba haka ba fa kam li kulli nabiyyin minhum min da'awatin mustajaba ai suna da yawa ga kowane annabi yana da addu'o'i da yawa wanda sai karbabu da annabi ma an san annabi ma yin addu'a kai karba ake wani nabi na sallallahu alaihi wasallam ma la yu'addu hakan nan yana ga annabi mun tsiya da mutu Allah tabbata gare shi irin wannan addu'o'i wanda ake karba abinda baya lissahuwa lakin sai dai halahum indal du'a'i biha ko lakinna ne wannan na wajen ku bai ne shadda ba lakinna ko lakinne sun yau lakin dan saboda amsa hala yanzu in kake lakin sai ake haluhum sai dai halin su inda du'a'i a wurin addu'a biha bainar raja'i wal khawfi duka wannan addu'o'in wadda ba wacce addu'an ba lokacin da kowane annabi ke addu'a halin shi yana nan tsakanin raja'i da tsoro ma'ana ko Allah ya karba ko ko bai karba ba haka ne suke tana yi wa Allah ya karba tana Allah ya karba saboda ba abin da ke tilasta kan shi amma wa duminat lahum ijabatu da'awatin an lamunce musu amsa wata addu'a fi ma sha'u cikin abin da suka so yad'una biha da zai isa su addu'a da wannan addu'an ala yaqini min ijabati absa sakankan cewa cikin ijaba kawai wannan addu'an ita wannan ta daban ce sun tabbatar ko Allah zai karba wa karqala muhammadun ko haka ne ko wa karqala muhammad ibn ziyad amma babban ziyad ya ce wa abu salihin da Abu Salih ana Abi Hurairah daga Abi Hurairah sun karbo daga Abi Hurairah radiyallahu anhu fi hada hadisi a cikin wannan hadisin da kulli nabiyin da'watun yana ga kowane annabi addu'a da abiha da yi ta wannan addu'an fi ummati a cikin al'ummarsa fastujiba lahu sai aka karba masa wa ana uridu an uakhira da'awati ni ko ina nihin ina so in jinkirtar da addu'ata shafa'atan ta kasance ceto ne li ummati ga al'ummata yawmal qiyamati ran tashin kiyama wa fi riwayati abi salih a cikin riwayati abi salih a da musu biyu da an ce Muhammad ibn Ziyad da Abu Salih shi cikin ruwaya ta Abu Salih yace li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun yana kowane kowane annabi yana da addu'a wadda take karbabbiya fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi sai ya kowanne da ke annabawan sai ya gaggautar da addu'a shi ma'ana yi ta da kawai da wuri aka karba wanahu kwatankwacin wannan fi riwayati abi zur'ata an abi hurairah cikin riwaya ta abi zur'a da ya karbo daga abi hurairah wa an anas kuma daga anas mislu riwayat ibn ziyad kwatankwacin riwayar ziyar kenan ana abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu fatakunu hadhihi ad-da'watu al-mazkura makhsusatan bil ummati sai wannan addu'an wadda take abin ambato wadda aka ambata kenan baya sai ta kasance abin kebancewa ce ga al'umma madamunatal ijabati abin lamance ma amsa ce ta ubangiji wa illa in ko ba haka ba fakar akbara sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala li ummati ashiya'a min umuri din wa dunya ai annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi hakika ya bayar labari cewa ya roƙan ma al'umma shi ababe na daga lamurra na addini da na duniya udiya ba'daha an bashi sashen wannan abin da ya roƙa wa muni ba'daha an hana shi sashen wannan kamar a da da yake wa ya roƙi al'umma annabi ya roƙi Allah kar a hallakar da al'umma shi da yunwa Allah ya ce ya karba ya roki Allah kar a hallakar da al'umma shi da durmiya ruwa su su kamar da kama annabi mutane annabi Nuhu Allah ya ce ya karba to sai ce kuma kar Allah ya sanya cutan su ya kasance sashi su cutu cuta ko ko ba su hum ala ba su ba ala ba tsanani ko yakin su ko waɗansu ya kasance na sashen su akan sashi su rika hada da junansu su rika yakan junansu wannan kan ba bashi ba inda Allah ya riga hukunta kawai za su sashen al'umma za su rika yaki wasu musulmi suna yaki musulmi sai gashi ya kasance ku tun tun karni tun kamun karni na farko ya wuce wudi ba'daha wa muni ba'daha wadda khara lahum hadhihi da'awata sai ya jinkirta musu wannan addu'an liyomin kiyamati har liyomin fakati zuwa ranan bukata wa khatimatil mihani kuma ranar da ita ce cikamakin bala'o'i da jarrabobi ita ce ran tashin kiyama duk wani bala'i ya kare a wannan ranar wa azimi su'ali da kuma babban babban roƙo warragabati da kwaɗayi jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan ummati alƙadi ya yake cewa Allah ya saka ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mashi mafi kyawun abin da ya saka wa wani annabi daga al'umma shi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallama kasiran Allah ya tsira ya aminci mai yawa a gare shi shine karshen fasali na goma al-fasl al-hadi ashar fasali na goma sha daya في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة أتكن في في تا معك صلى الله عليه وسلم أتكن في في تاشي في الجنة أتكن على الجنة بالوسيلة دوسيلة زعما كم يكني دوسيلة أتكن وانا فسلم والدرجة الرفيعة دكما درجة ودت كي mafi awar take madaukakiya wadda take babu wata daraja a samanta ita ce a darajatar rafiya wal kausari da kuma al kausar shi ma za mu ga abin da ake yin da al kausar cikin wannan fasalin wal fadilati da kuma fadila shi fadila kamar ya kunshi ma duk wani nau'i na fifici wanda ba wanda ya san shi ba wanda ya gan shi ba wanda ya san iyakan shi duk masu sifantawa ba su isa su sifanta shi ba na abin da Allah ya mai tanadi in an shi lahira حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة عليهما قال حدثنا أبو علي الغساني حدثني النمري ولا شيء ذاك سيما الحافظ ابن عبد البر حدثنا ابن عبد المؤمن شيما ونن شين عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن كنا القرطبي حدثنا أبو بكر التمار حدثنا أبو داود wanda aka sani Suleiman ibn Ashistani ba wanda ke da sunan wanda ke da sunan biyu da shi ake ni nan haddasa ibn Salama haddasa ibn Wahb an ibn Lahiyata wa Hayawa nan ya kawo ya hada mutum biyu daga ibn Lahiya da Hayawa saboda shi ibn Lahiya nan an san shi da raunan hadisi ko rauni da da an kawo hadisi kawai ibn Lahiya ne hudi to kawai abin da zai zo daga gauga ko ce ake ma kawai hadisin nan zaka samu shi yawanci mai rauni saboda wani abin da ya bujiro a cikin rayuwar shi wanda aka sani shi dai yana cikin wanda ake raunan hadisan su to amma sai ya gama da hayawa shi ko hayawan nan yana cikin wanda Imam Bukhari ma ke rawaito hadisi ya gare su kuma an san shi da shi mujabu da'awa ne ne wanda irin wanda da sun yi addu'a ne Allah ke karba mutane mutanen kirki ne wa sa'id ibn abi ayyub an ka'ab an ka'ab ibn alqama haka ne wajen ku sun ya ka'ab dan bin alqama ya sun yago da akwai ta ruwaya take sa kaba an alkama kaba an alkama ko bin alkama yawa to shine daidai wanda ruwaya take cewa kaba an alkama ita ce kuskure an abdurrahman ibn jubair an abdullah ibn amr ibn as shi ma wannan wasu wata ruwaya suna kawo amr ibn asi sarki na mutaya ba mutaya ba na wajen ko yawa ibn as kin nan babu ya haka ne shine daidai shine radiyallahu anhu ma ma da tabbata gare shi da mahaifin shi Abdullahi da Amr bin As duka sahabban mahaifi ne sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Amr bin As yake cewa annahu sami'a cewa shi ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi ya da mutunci Allah tabbata gare shi ya kula yana cewa idza sami'tum lil mu'adhdhina haka ne idza sami'tum idza sami'tum lil mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu in ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku haɗi kwatankwace abin da yake haɗi da abin da ya haɗi kuma ku haɗi haka nan amma yanzu cikin wasu riwayoyi sun hassashe ban da wayansu abubuwa ciki in ya zo yin cewa hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah nan ku rika cewa la hawla wala quwwata illa billah hayya ala salah ku ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah ku ce la hawla wala quwwata illa billah kana hayya ala falah la quwwata illa billah kamar yanda cikin asalatu khairun min nau na karanta cikin tafsir tafsirin shahu wala shi islamu lillahi ta'ala da yake cewa a wanda ake ce aka sani da siriya da tafsir shi yana cewa in aka ce as-salatu khairun min nau nan kace sadakta wa bararta as-salatu khairun min nau sai kace sadakta wa bararta eh sadakta wa bararta ba a summa summa sallu alayya sannan in kuna bin shi yana waɗi kuna waɗi har ƙarshen kiran sallah sun masallu alayya sannan ku yi salati a gare ni wannan wasu sun ce to wai kowane kiran sallah ma aka yi sai ka yi koko kiran sallah na warin wani suka ce a kawai in ka yi kiran sallah na warin dai shi kenan suka ce abinda take isa dai shi dai in kai dai su guda dai ba a ce kowane kiran sallah sai ka sai ka sai ka haka na kin ba summa sallu alayya sannan ku yi salati a gare ni fa innahu sha'anin da lamarin man salla alayya marratan wanda yi salati ɗaya gare ni sallallahu alaihi ashirin Allah zai mai salati goma summa salu liyal wasilata salullaha liyal wasilata ku roƙa mana Allah ku roƙi Allah gare ni ya bani wasila fa innaha ita wasilan nan wa manzilatun wani matsayi ne fil jannati a cikin aljanna la tambaghi illa li abdi min ibadillahi ba ta dacewa ba ta tabbata sai ga wani bawa daya min ibadillahi daga cikin bayan Allah shi kadai ke ita wa arju annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina kaunar ana akuna ana huwa in kasance ni ne shi wannan bawan faman sa'ala Allah liyal wasilata duk wanda ya roƙan mini Allah ya bani wasila hallat alaihi shafa'atu hallat alaihi shafa'atu to ceto zai sabka a gare shi ceto na zai lullube shi sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi kuma na daban ana abi huraira da aka rawashi daga abi huraira a radiyallahu anhu yana cewa alwasilatu ala darajatin fil janna ita wasilan nan ita ce mafi ɗaukakan daraja a aljanna wani anasin kuma an karɓi daga anas kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya ce baina ana asiru fil janna yayin da nake tafiya a cikin aljanna iz arada li naharu sai ga wani wani irin wata irin korama ta bujiro a gare ni ta gita a gare ni arada ta gita a gare ni hafatahu gefen wannan koraman guda biyu qibabul lu'lu'i jami'i qibab jami'i na qubba qubba baitun mustadir kamar wasu ɗan gidaje ne wanda suke kewayu kewayu su wannan kuma na lu'lu'i su ne suke jere a gehe guda biyu na wannan korama kullu jibril sai na ce malaika jibrilu ma haza menene wannan kuma qala malaika jibril yace hazar kausar wannan shine alkausara allazi a'taka wallahu wanda Allah ya baka shi inna a'tainaka al-kausar qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa daraba bi yadihi ila tinatihi sai malaika jibril da ya buga hannun shi akan akwai wata laka ta wannan tafkin al-kausara fastakhraja miskan sai wani sai wani irin miski ya huta sai ya fitar da wani irin miski daga cikin wannan lakan al-miski daman shi kamar nan ji muke hudi kwanakin ba duk wani abin sha mai daɗi ƙarshen shi ƙamshi ke tashi khitamu misk kake cewa ababen sha na aljanna ƙarshen shi in ka sha kana ida sai wani miski wani ƙamshi ya tashi a mai daɗi kenan a wanda abu zai ƙarshen shi zuwa zai tashi ya sai wani na sai mantar da ke ma suka ga haushin ma abin da ka sha da ma baka sha ba ta sha abu kuma wani ya biyo ka ya shi da mika gaba to sabana kai wani Aisha ta an karɓo daga Aisha uwar mu ne Allah ta fita gare ta wa Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Amr kenan radiyallahu anhu Abdullahi dan Amr ya dala ta fita gare shi misluhu kwatan kwatin wannan hadisin kala yace wa majrahu ala durri wal yaquti magudanar ruwan nan magudanar wannan koramin tana akan durri da yaquti nau'o'i dai na gwalagwalai wa ma'uhu ahla min al-asli ruwan wannan koramar ita ce mafi shine mafi daɗi daga zumuwa wa abyadu min as-salji shine mafi fari daga kankara wa fi riwayatin anhu a cikin wata riwaya dai daga gare shi fa iza huwa yajri sai gashi koraman nan tana gudu walam walam yushaqqa shaqqan amma ba a tsaga ta ba tsagawa ma'ana ba a yi kawai koran baki ɗaya take taya babu wani tayi kwana koko ta tsage nan ta bada reshi nan wani ta bada reshi nan wani alaihi haudun taridu alaihi ummati akan koraman nan akwai wani tabki wanda al'umma ta za ta gangarwa zuwa gare shi malumman sunna cewa tabkin shi ba shigo aljanna ba saboda riwaya take cewa wa'ansu mutane za su zuwa na san su insha Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ana kora su malaiku suna kora su kar su sha ruwan nan yace maki sunan yace yace dan me yake kora mai al'umma mutane shi ne yace a baka san abin da suka fara ba suka canza bayan ka ba sai ce su faqulu su hukan su hukan sai ce to shikenan halaka da tabbata gare su to kaga wannan ba shiga da janna wannan shiga da janna ai ba san halaka kun ba san hita ram wa zakara hadith al-hawdi sai ambaci hadisin nan na tabki na al-kausara wa nahu da kwatankwacin wannan kuma an ibn Abbas an karbo shi ma daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ibn Abbas haka aka karbo daga Abdullah ibn Abbas aidan kuma dai kala yace al-kautaru shi alkautar kin nan abin da ake ni da shi yace alkhairu allazi ataahu Allahu iyyahu shine alheri wanda Allah ya bayar da shi zuwa gare shi yana ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sayyid ibn jubair almajirin shi kuma sayyid dan jubair ina ga mun taba tarjuma shi ba sayyid ibn jubair tabi'i ne yana cikin almajiran abdullahi bin abbas yana cikin almajiran shi ma na gaba gaba masu yawan sani malama suka ce a cikin almajiran ibn abbas shi da abdullahi abbas an san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai hibr al-umma ko habr al-umma annabi sallallahu alaihi mai addu'a yake shi an san shi an san matsayin shi ilimi to almajiran shi cikin tabi'ai aka ce in shi wani irin ujubatu ujuba ne shi abdullahi ibn abbas kowane fanni in ka ji mai ba labari na shi na cewa wata rana yace bai taba ganin irin wannan rana kama haka ba mutane suka taru aka cika titi an cika titin da ke saruwa da gidan Abdullah bin Abbas mutane sun taru shi hada mun shi aka yi dame ya ma malam magana malam malamai kenan ya zo hida ma Abdullah Abbas mutane sun taru Abdullah sai ce Abdullah dan Abbas yi arwala sai ce kaje a je a tambaye su a ce masu masu neman alkur'ani su shigo akwai abin da shi kira'o'i na alkur'ani mace mutane aka babban gida yake da mutane sai da suka cika gida wannan masu neman alkurani ne ya ba su ya ba su sai da suka sha suka koshe shi to kuma ku bar ku ba yan wanka wuri kuma amma suna jira waje gida aka yadda kowa sai ba kowa aka ce masu neman tafsiri su ma su shigo su ma suka cika gida duk mai tambaya ba suka abin da shi tafsirar alkurani duk ko ina ne ka tambaya ya ba da amsa su ma ce ku ba yan uwanku dama su ma su shigo masu neman ilimin hadisi kai haye kai masu neman waƙoƙi na larabawa da ranekun larabawa da nasabobi na kowanne da abin da kake bukata aka wuni ana ka saboda haka cikin almajiran shi sun kwankwada kowa ya kwankwada abin da ya kwankwada suka ce in kana neman ana neman azumi shi alqur'ani yace to a tambaye mujahid in ana neman abin da ya shahi ilimi na sanin haji ita a tambaye a ba ibn abi rabah yace in ana neman kuma abin da ya shahi saki arme an general yace a tambayi sa'id ibn musayyib aka ce amma in ana neman duka baki daya in kana neman baki daya yace a tambayi sa'id ibn jubair wannan da muke da sa'id ibn jubair shine kai abdullahi bin abbas ya sanya ina zamane yake sanya shi an ka tambaye shi fatawa ya isa shi rika bada amsa yana zamane mutanen kufa mutumin a kufa yake zamane mutanen kufa suka zo suna tambaye shi yace ah kaga kuke tambaya na wa fikum ibni ibni ad-dahama yana yin da sayyid ibn jubair cikin ku akwai ibn duhama akwai akwai abdullah ibn jubair kuke tambaya ta kamar nan nace ya isa ya ishe ku to abdullah ibn jubair da yake kuma to yawanci masu tarihi ba su cika kulawa ba da aihuwa sun yi kulawa da karshe yayi wafati a hira tana da shekara 95 amma saboda wa'an su mangoni wa'an sun ce an sun samu sabani aihuwa tashi amma wa'an mutane sun kiyasi lokacin da za a kashe shi shahada yayi Abdullahi wanga ya wato lokacin Hajjaj Hajjaj da aka sani da Ibn Yusuf Sakafi shi Hajjaj da mun an san abubuwan da yi Hajjaj wato shine lokacin da ya kawo hari wa abdullahi ibn zubair bin awam lokacin da yake ya sha da bani umayya akan halifanci mutane suka mai baya a nan makka to shi da madina da ake akwai wata saura shi ya zama kamar wani komanda ne na yaƙi na bani umayya musamman abdullahi bin abdulmalik bin marwan da inda ke akwai wani hargitsi sai tura shi to ya tura shi nan wani makka har bai raga wa kowa ba har ɗakin Allah ma sai daga baya aka gyara to lokacin nan da aka samu da ya gama da Abdullah bin Jubair aka tsire shi aka tsire shi yana yana tsire ko wata ruwa kan shi ne ke tsire kwana da kwanakai sai mahaifiyar shi Asma'u bin binta Abubakar ta zo aka kai ta wajen hadaji hata wajen hajjaj ita ita ce ma'aikiyar abdullahi nan da aka ma wannan aika aika ta je ta ce wai amma ana lihazar lihazar qaim an yarka ko an yi sujud na mace ruwayin ce wannan wanda ke tsayi wannan lokacin yayi sujud ya rukuyi ko sujud bai ba amma kun san wannan bawan Allah ne na gari kowa ya san shi da tsaya ma dare da yawan azumi sai shi haji yake ta kai wannan ina tashi mace ba sa abin da kake hudi wace a tace ba ni ko na sa abin da kake hudi kai ina shaida mutane ku ji ni na tabbata na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakhrujanna min saqifin kadhabun wa mubir au kama kala sallallahu alaihi wasallam lalle makaryaci zai hito daga kabila ta saqif bani saqif za a samu wani makaryaci zai hata da makaryaci da mai karar da mutane yace to na mun kowa ya san makaryaci shine eh sunan shi musaila batul kazzab kowa to na tanni wannan kowa san da wannan ya huta an san shi kuma kai kai ne wannan mubir kin kai ne makashin wannan mai mai karar da mutane to shi a wani lokaci shi sa'id bin jubair an samu wani dan sabani aka samu akwai wani da ake ce ma abdurrahman bin ash'as shi abdurrahman dan ash'as din nan mutumin iraki ne mutumin kufa ne wani lokaci sai hajjaj yake neman wani komanda shi ma bisa kan abin da shafi polisai shurda yana neman wanda zai mai wannan abu aka ce mai kai ga wani aka aka nuna mai wannan abdurrahman bin ash'as shi ko mutum ne wanda ta sa gidan yarwa da arziki kuma uwayen shi sarakuna ne mutum ne mai ji da kanshi aka zo aka dame ce ka yace yanzu ni yanzu a rasa wanda ni ne zan kuma ina shiga gaban wani ibn abi rigal yake ce ma wai wai hajjaj ne kawai wani dan wane ni yanzu yace kai kuza ku ni fa ba wani ba taba wani wani bai taba tsaya yana mutane hudu ba ba sai na ga cewa ni ne mafi cancanta da wannan mai hudu ba ni na hi cancanta da in tsaya ina mutane hudu ba shi duk wani jagora ma shi ya zo tsaya gaban shi gani ce kawai shi bai kai shi ba to amma dai aka yi aka yi gaba dai shi ya yarda yake ya zama wani komanda kuma ya yi aiki sosai mutanen turkiyan nan sun kawo turjiya amma da aka sanya shi shi ya samu ya ci galabar turk da ma su wasu tawaye da aka yi nan da can na kawari jawo ya ci karin su to wannan karshe dai turkikin nan ya ci kusan rabin kasan yana taya to sai sanyi ya zo sai ya ga kawai a dakata ko har lokaci ya wuce sanyi ya wuce da ya ɗauki wannan decision ɗin kuma aka yada ma hajjaj kawai sai aka ce a kai kawai kai tsaye ci gaba a shi ko da irin nashi girman kan nashi ya ce kai ba cewa ni magan da ne jiya kawai in dawo kanta yanzu sai ya ɗauki mutane sai shi ta hajjaj tun an san shi da irin wannan dama ya kashe wannan ya buge wannan kawai sai ya ce to kawai yanzu dole mu wannan azalimin mu mai tawaye kawai ya ce wa kawai ai hajjaj azalimi ne ya samu ta ta da mutane mutane suka bi kowa bayan shi ko aka kuma aka ma'ana ma aka mahajjata wai an ce an karo 85 kullum shi ke cin galaba shi wancan abdurrahman bin ashaf karo 85 85 da mutanen hajjaj karshe dai aka samu a wata waƙiya ta ko mene ne take rasul jimajim wata waƙiya dai da aka yi nan ta karshe nan ne aka samu aka ci galabar su shi ma ya tsere da kyalle aka kamo da kamo to cikin shi abdullahi shi sa'id bin jubair yana ya kasance shine ma ke kula da duk abin da yake nafaka di defense ciyarwa da abin da ke kashewa da abin da sojari nan za ta kashewa shi ke kula da wannan to shi ma sai ta kan shi ya buya ya je nan ya je nan ya je nan karshe dai ya zauna a makka to karshe ta kai wai mi zai aka tura shi aka samu labari shi ma wanda ke wanda ke kamar shine ne mai jagorancin garin maka ya tura ma hajjaj da ya je hajjaj ya zana mai kai ban ma kaza ban ma kaza ba kaza kaza ya aka yi kai ka bar ni ka ta min tawaye sai shi to na dauki alƙawari da wancan shi da hajjaj abin ma ƙara hasara shi hajjaj kin ya hada mai manganu da dama sun yi wani sa'in sade irin na eh kamun ya sanya a kashe shi har karshe to ai abin da saman ja maganan karshen lokacin nan ne kawai da hajjaji to kawai a je a sare mai kanshi a sare kanshi sai dan shi ke kuka shi Sa'id bin Jubair sai ya ce ma dan nashi wai ma baqa'u ma baqa'u abika bada bada 57 meye amfanin wanzuwan babanka bayan shekara ya yi shekara hamsin da bakwai sai a gane kenan lokacin nan a hijira tana da tisin da biyar shi yana da shekara hamsin da bakwai kenan sai aka ce an haye shi ne ta wannan lissafin hijira tana da shekara talatin da takwas to haka nan za a yasa a sare mai kai ya yi wasu yi wanda ya manganu tsakanin su yake ce mai ƙarshe dai da ya ce a sare mai kai sai ya ce wajihatu wajiyar lazi fadar samatu ya tsari hanifa wa malami wa shirki na huskantar da huskata zuwa wanda ya kage sammai da kasai ko ni ba ni cikin masu wanda suke ma Allah shirka sai a ya ce ah ya kalla gabas ko ce to wajihu guli ga alkibla ku juya shi kai kalla alkibla sai ce aina wato lu musamman wajen Allah din da kuka juya can Allah yake din inda kuka fuskantar da fuskantar zata Allah yake yace ki buhu ko ku buhu al-ard ku ki hotar shi ki hotar shi kan kasa sai yace me yace a wannan wannan gabai shi ma aya ya kawo yace ki hotar da ki hotar da shi kan kasa in wata aya ce shi ma dai kawo ta aya dai an da abin da hidi dai ba ba makawa to sai dai an din da mai ko ba makawa sai ce ko izbahu ku yanke shi yace to ina shaida a ashhadu an la ilaha illallah wa anna wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace hajjaji karki wannan karki wannan hamma ga muran tashin kiyama ka shaida ka mun wannan shaida na shaida ba abun gautar gaskiya sai Allah ko annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya roƙa yace Allah Allahumma la tusallithu ala qatl ahadin min ba'di Allah kar ka ba shi ikon ya kashe wani mutum ɗaya bayana cikin al'umma yi kenan aka kashe shi da aka bayan an yayi shahada shi ma jajin kawai shi kenan kawai sai wani abu yake samun shi ya ce baya kwana ya ce ah wani miye gami na da sa'ir bin jubair kawai in na kwanta kwana sai kama kawata ya ya ce kawai sai ya kama kawashi ya girgiza shi ya tashi kai ba bai ko ba je ko ina bar shi ma da lokacin shi ya rasu aka ce an gaishe a morki aka ce hajjaji ma fa'ala rabbuka zika Allah me ya ya ka game da ubangijin ka me yayi da kai yace to qatalani bi kulli qatlatin qatla bi kulli qatlatin qataltu qataltu hani qatla na ya kashe ni Allah abinda ya muni kowanne rai na kashe ni ma sai an kashe ni adadin kashe wanda na yi ma mutane amma wa qatalani bisa'id bin jubair sab'ina qatla ya mini kashi saba'in da kashi ɗaya da nama a sa'id bin jubair to wannan shine sa'id bin jubair shine tabi'in nan almajirin abdullahi bin abbas shi ko yace wannan harul ladhi fil janna wannan korama da wadda take aljanna min alkhair allazi a'tahu Allah yana cikin aljerin da Allah ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato da malamin shi abdullahi bin abbas yace alkausar alkhairu alkhairu allazi a'tahu Allah iyyahu shine alkasarar ne shine alherin da Allah ya ba ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi bin Zubair ya ce to wannan korama ita ma ta alkasara wannan korama ita ma tana cikin alherin da Allah ya baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa an Huzaifata radiyallahu anhu an karbar ga Huzaifa kuma shi ma zakara sallallahu alaihi wasallam an rabi cikin abinda manzo Allah tsaya da amincin Allah ya tabbata gare shi ambata daga ubangijin shi yace wa atanil kausara kuma ya bani alkausar wa naharan ita alkausar kin nan wata korama ce min aljanna daga aljanna yasilu fi haudi wanda tana gudu tana gudana zuwa tarkina kai ka ce koraman nan tana gudu ne tun daga aljanna take tana zuwa tana taruwa cikin tarki dan na alkausara wanda muka faɗi ga fahimtar malamai kamar ba cikin aljanna yake ba bakin aljanna yake wa ni ibn abbas radiyallahu anhu fi qawli ta'ala haka an karɓo daga abdullahi dan abbas ya lalata wata a gare shi cikin fada Allah madaukin sarki wala sofa yudi ka rabuka batar da da Allah tabaraka wa ta'ala ce asannu zai yudi ka rabuka ubangijin ka zai zai baka kyauta zai yi maka kyauta fatar da har sai ka yarda abdullahi bin abbas yace qala yace alfu qasrin min lu'lu ka ta faran gidaje manyan gidaje ne guda dubu na da wanda aka gina su da lu'lu'i turabuhun almisk kasarsu shine almiski wa fihi ma yuslihuhunna cikin gidajen nan akwai duk abin da ke gyara su duk abin da ake bukata na kujeru da masu hidima da mateki na aljanna da ma na duniya wanda su sun yi na aljanna cika da daraja matan aljanna matan duniya suka shiga aljanna sun yi mana aljanna cika da kamala saboda abin da suka gabatar na bauta Allah a duniya wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya ta daban kuma wa fihi ma yanbaghi lahu min al azwaj wal khadam cikin gidaddajin nan akwai abin da yake dacewa da su na daga mateki da kuma hadimai wanda suke wudanu mukhalladun kinnan wanda suka ya tabbata me tanawa wani ya ce to wannan ana zancen alkausara ana zancen wazira kuma an zo an yi zancen wannan manyan gidaje fasaran wasu bi ka rabuka fitar da da abin da ya biyo baya kama haka to wannan nuni ne zuwa fadilan nan da ya ce zai bayani duka cikin a fasalin nan ce zai bayani bisa kan a fifita fifita ma ajiyar sallallahu da Allah ya a aljanna da wasila da daraja madaukakiya da babu daraja samanta da kuma alkausara da fadila fadilan nan kuma kamar da muka dan wadi shine a duk wani irin nau'i na fifici wanda duk wani mai wasafawa bai isa ya wasafa shi ba kuma abubuwa ne ta taro fifici fifici kamar duk wani jinsi ne na fifici shi wani alfadilan wanda Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna to ɗaya daga cikin su ne wannan aka faɗi shine alfu kasirin min lu'lu'in turabuhunna al-miskitin turabuhunna al-miskitin zuwa ƙarshen hadisin wallahu alam alhamdulillah za mu ja barki nan wurin sai kuma Allah ya kai mu sati na gaba za mu tashi ya fasul sani ashir fi hadisi waridati fi nahi an tafdili sallallahu alaihi wasallam cikin wanda zai bayani cikin hadisai wanda suka zo suna hani cikin fifita ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda tun daga shi mun hudi duka irin darajoji da fifici wanda Allah ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma wasu hadisai suka zo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar ku fifita ni akan Yunus ibn Mata kar ku fifita ni kan kuma kaza kan kuma kaza to za a yi bayani akan su in Allah ya kai mu sati na gaba cikin muna cikin masu rai alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqadri min